أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ دري لنا بهذا المحاضر ولتعطشه بنظرة تاتي لنا بالظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سويت ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه ya kamata ga dukan wani mai shiga wani fanni ya san mabadi'an shi a ababen da ake cewa mabadi'u na wannan fannin su yana cikin mabadi'u hadduhu shi ne ma'anan shi ne ma'anan ma wannan fannin wa haddu hadha al-fanni ilmun tu'rafu bihi ma'anin kalamillah shi ko wannan fannin da muke shiga na tafsirin al-qur'ani ma'anan shi shine sanin shi wani ilimi ne wanda da shi ake sanin ma'anoni na zancen Allah tabaraka ta'ala wasmuhu ilmu tafsir ina cikin mabadi kishi sunan shi sunan shi ilimin tafsiri wa tafsiru wa ta'wilu laysa ma'anahuma wahidan shi yace da tafsiri da ta'wili ma'anansu ba ɗaya bane at-tafsiru shi tafsiri ma'anahu ma'anarsa ma yufassiru kalam Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da ke fassara zancen Allah tabaraka wa ta'ala min jihatil manqul ta huskan abin da ake tsira tawwa wa tawilu shi ko tawili ma yu'ayyidu istimal al-kalam li ma'anan bihi min jihatil aql shine abin da ke karfafa daukan zance ga wata ma'ana da ke akwai a cikin zancen ta fuskar hankali ana ta ɗauki magana ka ba ta wata ma'ana kuma cikin ma'anar da wannan magana ta ƙumsa ta fuskar hankali ba wai ciratawa aka yi ba rawaitawa aka yi ba abu da minan nakali fi tafsiri shi wuce ba makawa daga yin nakali a cikin tafsiri ciratawa لأن القرآن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم domin alkur'ani shine ke hada ma yake ziyara masa Allah sabata gare shi wannan an saka ma wannan alkur'ani ne dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar zuwa gare su falihaza shi wuce saboda haka ne ya tamidu ko ya tamadu fi tafsiri ma fassara ko ma fassara bihin rasul sallallahu alaihi wasallam ana dogaro a cikin tafsiri da abinda annabi ya da musu Allah tabbata gare shi ya fassara da shi ana shi na abin dogaro da harko wai zalim yujad in ba samu wa magana annabi sallallahu alaihi wasallam dangance da abinda wannan aya ta kumsa misali a wai zalim yujad naqlun an rasul sallallahu alaihi wasallam in ba samu wani wani abin shiratarwa ba daga ma'aiki ya da musu Allah tabbata gare shi فيقبل التفسير فيقبل التفسير بالمعقول كوفا يقبل التفسير بالمعقول sai a karɓi tafsiri da abin da ake hankalta da an Allah tabaraka wa ta'ala ya ku domin Allah madaukakin sarki yana cewa qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wannan alqur'ani ne balarabi wanda ke da da harshen larabci ko kun hankalta hadhihi al-aya wannan aya a babna ta bamu atatuna an na'aqila an nata'akkala wata ba mu cewa za mu iya hankarta hatta na fahama ma'ana kalamin Allah tabaraka wa ta'ala mu fahimci zancen Allah tabaraka wa ta'ala so ila aliyun karramallahu wajha an tambaye sai na ali Allah ya girma fuskan sa al inda kum kitabun khassakum bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al bait ya ku ahlul baiti shin ko kuna da wani littafi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance ku da shi qala la sai na ce a illa kitabullahi ta'ala aw fahaman kenan illa kitabullahi ta'ala aw fahaman fihi utiyahu rajulun muslim yace sai dai littafin Allah na lokacin da alqur'ani a ko ko wata fahimta wanda Allah ke baiwa mutum musulmi ita wannan fahimta ko ta fahimta wadda aka baiwa wani namiji musulmi wa qala ali karramallahu wajha kuma dai sai na ali Allah ya girma fuskansa ya ce alqur'anu zalulun zu wujuhin faqbalu wujuhu shi alqur'ani horarre yake zu wujuhin ma'abucin fuskoki ne faqbalu wujuhu karbi fuskokin shi kamar da aka rawaito ya hida ma to na abdullahi na abbas lokacin da zai je ya fuskanci hawarijawa yake cewa ka tafi zuwa gare su ka yi jayayya gare su amma ka ka yi jayayya da su da alkurani fa inna hu zu wujuhin wa alkurani ma abucin wasu fuskoki ne walakin khasuhum bi sunna sai dai ka yi jayayya da su da sunna kowa zai ce a yi wannan ma'ana wannan wannan tana yi dokan wannan aya tana dokan ma'ana kaza zai yi ma jayayya da ita a shi zalulun horarre ne wanda kamar a ce in dabba ce akwai horarriya ko da ba horarriya ba wadda ba horarriya ya fi da tama ga tama shi gwargwani ta inda inda ka jawo shi sai jawo shi ne mana kullum man tamassaka bi shay'in lahu wajhul min alqur'ani fala yutaradu alayhi shi duk wanda ya riko da wani abu a wannan abin yana da wata huska daga cikin alqur'ani to ba a gittawa gare shi ba a mai itirazi ba a cewa dan mi kashi tunda dai akwai huskan na cikin alqur'ani wa tafsiru wa ta'wilu kilahuma لابد أن يعتمد من جهة النقل أو العقل kawai ce da tafsiri da tawili su duka su biyun nan ba makawa kowannen su dole ne ya dogara daga wata huska ta nakali an nakalto abin nan abu da akali koko daga hankali wa qadru ya ni nabi sallallahu alaihi wasallam ayi ga rawato daga ma'aiki daga annabi sai da mutala sabata a gare shi annahu na an tafsiri a tafsirin qur'ani da rai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da yin tafsirin alkur'ani da ra'ayin kai kawai kaban da zo cikin hadisi ana an ibn abbas ana nabi sallallahu alaihi kala man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin fa fal yatabawa maqadu min nar duk wanda ya wadu wani ba cikin alkur'ani ba tare da sani ba kawai kan da ra'ayin kanshi to wannan mutumin ya rike mazaunin shi tun yanzu ma a cikin wuta Allah ke yi labudda fi tafsirin qur'ani min ma'rifati kalamil arab shi wuce ba makawa ga mai yin tafsiri sai ya san a zancen larabawa sai mutum ya san larabci da kyau wa marifatul ahkami shar'iyya da kuma sanin hukumce hukumce na shari'a wa marifatul bayani wal badi'a da sanin wannan fannonin na bayani da badi'a dukan su fannoni na balaga wala budda min nurin fi qalbil mufassir sannan bayan wannan ba makawa daga wani haske a cikin shi zuciyan mai tafsir wani haske na daban wannan ne mai takikin tafsirin na shehu yace zakar suyuti fi litikan anna anna walil mufassir an yakuna jami'an lil ulum allati yahtaj al mufassir ilaha wa hiya 15 imam suyuti yace ba makawa ga wanda yake mai fassara alqur'ani ya taro ilmomi wanda tafsiri ke bukata a gare su a yake bukatuwa zuwa gare su su kuma ilmomi ne guda goma sha biyar yace al-lugha akwai lugha wan nahwu da nahwu wa tasrifu da tasrifi wal ishtiqaq da ishtiqaq wa ulumul balaga da ilmomin nan na balaga a salasa guda uku wanda su ne albayan wal ma'ani wal badi wa ilmul qira'at da ilmi na qira'at wa usulul din da usulul din wa usulul fiqh da usulul fiqh wa asbabun nuzul da asbabun nuzul wal qasas wal nasikh wal mansukh da sunan nasikh wal mansukh wal fiqh da sanin fiqh wal ahadith al mubayyana li tafsir al mujmal wal mubham da tafsirai masu bayyana abinda alqur'ani ya taro da kuma wanda ba sani ba wa ilmul mauhiba shine karshen wanda shehu yake nuni zuwa gare shi ne shi da ilimi na mauhiba na baiwan Allah kawai wa huwa ilmun shi ko ilmin mauhiba kin shi ilimi ne wanda yuwarrithu Allah ta'ala liman amina bima alima Allah yana gare ta shi ga wanda ya aiki da abin da ya sani wannan yashiru ilai hadis ya hadisin nan ne cewa man amila bi amalin warathahu Allah ilmu malami alam yana nuni zuwa gare shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya aiki da abin da ya sani to Allah zai gada mai ilimin abin da bai sani ba a hazil kitabu cewa ce wannan littafin anzalahu Allahu ilaina hudan wa nuran Allah ya saukar da shi zuwa gare mu ya kasance shari'a ne kuma haske laysa kasa'ir kutubil mu'allafa bai zamo kamar sauran littafai ba wanda suke abin wallafawa wanda ake sa a rubuta su laysa qanunan dunyawiyan shafan wannan qur'ani ba wai wata doka ba ce bane daga cikin dokoki na duniya wanda suke busashi walaysa kitaban tibbiyan tu'rafu bihi al-amrad wal adwiya ko shi ba littafi bane na tsibbu ba littafin likitanci bane wanda ake sanin cututtuka da shi da kuma magunguna walaysa tarihan bashariyan tu'rafu bihi al-waqa'i wal ahdath har wa yau wannan alkur'ani shi ba na tarihi bane ba ba wai tarihi bane na dan adam wanda ake sanin ababen da suka abuku da kuma ababen da suke faruwa cikin tarihi walaysa sifran fanniyan yutrabu bi ba kuma wani littafi bane na fanni wanda ake iya saka ma mutane farin ciki ko su kai suna motsa jiki da rawa da shi a da anna hazil fununa domin wannan fannonin kulla dukkaninsa dukkaninsu taqdirul quwwatu lil insaniyatu an tu'allifa mithlaha karhi na dan adam zai iya ya tattara ire-iren wannan zai iya yin irin wannan littafi masu wanda su wanda su kunci wannan fannonin tarihi ko ko na likitanci ko ko wannan abin da yake littafi wanda zai saka sa mutane tarabi wa hadha alkitab wannan littafin shi allazi ja'a bi allazi ja'a hudan wa nuran wa ra'a hada kullan wannan littafin wanda ya zo da shari'a da haske yana bayan dukkan wannan ababen da aka ambata wa jami'al lihaza kullum kuma ya taro dukkan wannan abubuwan da aka ambata duka abubuwan ne duk komai akwai ciki a kanunin dokokin da ilimin na likitancin da ilimi na tarihi da littafi wanda zai zama kamar za'an da za karanta shi zai saka farin ciki har mutum ya ji bai ya yana motsa to duka ya taro wannan kuma ya huce wannan shi qur'ani dusturun dunyawiyyun wa ukhrawiyyun منذ نزوله ila akhir dar shi wani irin kundi ne na tsarin mulki na duniya da lahira kuma tun da ya sabka har zuwa ƙarshen zamani sabanin wani kundin tsarin mulki wanda yana lokaci kamar da shauki ci gaba da cewa kullu dustorin ya husu baladan au biladan zamanin summa yunsahu duk kowane kundin tsarin mulki za ka yana keɓantan wani gari ne koko wata kasa koko wasu kasashe zamanan wani dan lokaci su mai yin sahu sannan a shaye shi ta a zo da wani wa za ta storin mustamirun shi ko alqurani wani shi tsarin shi wani irin kundi ne mai yake mai shudiya mai ci gaba kowane lokaci yana aiki da kullil ajiyali shi kullil gudan ga dukkan jama'o'i kuma cikin dukan kowane kasashe kowane kasa shi salihun ne da kulli zamani wa makan kulli zamani wa makan kuma kowane ji shi ne jami'in shi ne ajiyar masu tari suna fasar da jil da shekara talatin duk mutane za su su rayu a cikin shekara talatin to zai gani bayan shekara talatin kuma sai gani ta koma ta wa'ansu mutane da ba kuma hakan nan daula kuma sai ta koma ta wa'ansu mutane bayan shekara talatin wannan shi ne ake mini jil to shi kur'ani mai ci gaba ne ga dukkan ajiyaru duk mutane masu zuwa jam'o'i masu zuwa cikin waɗannan lokuta kuma cikin kowa su kasashe. Da hadar kitab ta masaka man kabla na umar rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da wannan littafin ne ya shehu wanda sai kasance gabanin mu suka yi riko wannan wanda suka kasance gabanin mu su ne ma'aikin Allah ya da musu Allah tabbata gare shi da kuma sahabbansa da suka yi riko da alkur'ani fa ta'awum Allah tabaraka wa ta'ala ma wa'adahum sai Allah ya ba su abin da ya musu alkawali me Allah ya musu alkawali wa adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la takhlifannahum fil ardi kama takhlifa allazina min qablihim Allah tabaraka wa ta'ala ce Allah yayi wa wanda suka ba da gaskiya daga cikin ku kuma suka yi aiki nagari lalle Allah zai halifantar da su akan ƙasa kamar yadda ya halifantar da waɗanda suka zo gabanin su wala yumakkina lahum dinan murtada zai tadalu kuma Allah zai musu tamkini a cikin addinin nan da ya yarda musu yardar da shi a gare su wala yubaddilanna min ba'di khawfihim amna kuma a sannu Allah zai canza musu da tsoron su ya kawo musu aminci ya abudu ne la shayku ne bi shay'an sai kasance suna bauta mun ba sa hada ba sa tara bauta ta da komai wa man kafar ba da zalika fa ulaka mul fasiqun duk wanda suka kafirce bayan wannan su ne masu hita daga cikin umar na Allah su ne fasikai wa kana hakan kuma cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kana hakan alina nasrul mu'minin ya kasance hakki ne akan mu taimakon mu'minai a tabbas abin da ke tabbas a kan mu taimakon mu mai wani lahi da izinsu wani rasulu da mummuni haka da cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ce ai gagara da girma da izza da buwaya ta Allah ce kuma wani rasulihi ta manzo ce wani mu'mini kuma ta mu'mini ce lamma ta masaka lamma ta masaka ummatu bil qur'an yayin da al'umma ta riko da alqur'ani wafa Allahu lahum bi hadhihi ru'ud sai Allah ya cika musu wannan alƙawarin baki daya fara'u zalika sai suka ga wannan suka ga wannan abubuwan da Allah ya musu alƙawari sai suka sun gan su ganin ishiya fa malakul bilada sai suka mallaki kasashe wa qaharu ahlaha suka rinjayi mazowa wannan kasashen aqwa dawlatin fil alam mafi girma mafi ƙarfin daula a cikin duniya ana zalik ana zaka wannan a wancan lokacin sune ar-ruman wal furs sune rumawa da farisawa qaharahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabon maki Allah sallallahu alaihi wasallam sun sirrin jaye su walaysa indahum alatun wala adadun wala udadun ba su da wani wasu kayayyaki na yaki sune ala babu wani mashin mashin na yaki wala adadun ba su da adadi masu yawa ba wani yawa ne da su ba wala udadun ba su da wani tattali tanadi shi ma na yaki duk ba su da shi sai mi illa illa suwarun min alqur'ani sai wani surori daga cikin alqur'ani laysa kullu min hafizul qur'ani kullahu su da kaji an ce surorin na cikin alqur'ani ba ma dukan su bane yake har da cikin alqur'ani baki ɗaya alqur'ani bal baridin kullu min yakfi an takuna indahu suwarun min alqur'ani kowanne daga cikin su ya ishe shi a ce yana da wasu surori daga cikin surorin alqur'ani walakin sai dai su walakin ya amalu biha wa ya tamassaku biha sai za a same shi yana aiki da wannan surorin da ya sani kuma yana rukuta su shine ba shine bambancin nasu da wanda ba san zai ka zo kai karatu ka ce ka su duk abin da suka karanta in suka san wani wasu sura in suka karanta to kuma sun yi gaba ba sai sun tsaya sun sun aiki da wannan abin da surun sun kumsa kamar yadda cikin hadisi a yace an karɓo daga Usman bin Affan da Abdullahi bin Mas'ud da wani su ma annahum kanu idza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wasallam ashar ayatin su sabai sun kasance in suka nemi sanin daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka san ayoyi guda goma lam yujawi zuwa ba su wuce su zuwa wa ansu su hatta ya ta'allamu ma fiya sai sun san abin da suke cikin wannan abin da wannan ayoyi suka kumsa miyan ilimi daga ilimi wal amali da yake qalu suka ce fa ta'allamna al-qur'ana wal ilma wal amal sai maka nemi sana sana alqur'ani da ilimi da yake to haka nan suke Umar bin Khattab shawalla ta annu yace sai na Umar radiyallahu anhu fataha rub'a dunya ya buda ya ya ci ɗaya bisan hudu na duniya in ka raba duniya hudu to ya ci ɗaya ya ɗaga shi da musulunci wata gallaba ala jami'i duwal ya yi samu rijaya kan baki ɗayan ƙasashe a ta da kalar Europa har sai da ya shiga Europe hadda har sai da ya shiga Europe wa hakama fil nasi kullum ya hukunci a cikin mutane baki daya la ya alamu sai na Umar kina lila ta anu la ya alamu hisaban bai san lissahi ba wala handasatin wala handasatin haka nan bai san handasa ba shine injinari wato shine sune dai mutum wanda wanda iya handasa shi ake mai injiniya ko ku eh engineer wala shay'an illa wala shay'an illa hadha kitab duk bai san wannan ba sai wannan littafin kawai alqur'ani walamma ghafalatul ummatu an hadha alkitabi yayin da al'umma ta raba kana daga barin wannan littafin tasallata alimun urubiyuna wa yajuju wa majuju shirqiyun sai mutanen Europe suka yi galaba a kansu suka mamaye su da su da ya juju da ma juju sharkiyun wato muta wato shi wace musu sharkiyun ma juju ma jukin nan yace mutanen gabas ne wannan mutanen gabas sun ka duka daga mangola wannan har zuwa dai masu masu cananci da sauransu fa zagallabu alaihim sai suka yi rinjaye akan al'umma lokacin da suka rabkana daga barin litan fa faqadu izzahum sai suka rasa girman su Allah zai kata sabu bi Qur'ani wanda suka same shi da Al-Qur'ani wa tariqar ruju cewa cewa tariqar ruju ila izzati hanya ta komawa zuwa girma wato buwayan nan wal majri da girma wa tamassuku bi hadha kitab shine riko da wannan littafin wala yumkinu tamassuku bi hadha kitabi riko da wannan littafin ba yiwa liman lam ya'rif tafsirahu aw ma'nahu wanda bai san tafsirin shi ba ko kuma ma'anarsa ba za kitabun cewa yace wannan littafi ne unzila min as-sama wanda aka saukar da shi daga sama anzalahu Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala shine ya saukar da shi ala rasulihi absa ma'aikin sa sallallahu alaihi wasallam bashiran wa naziran dan ya kasance mai albishir da aljanna mai gargadi da wuta bayyana fihi jami'a ma amara bihi ibadahu ya bayyana manzo sallallahu ya bayyana a cikin shi ko ko Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cikin alqur'ani nan baki da abin da ya umarci bayan shi da shi wa bayyana fi jami'a ma naha anhu ibadahu kuma Allah ya bayyana a cikin shi baki da abin da ya hana bayan shi da su aikata shi wa allamahum ma ya'iduhum bihi fil akhirah min sa'adati haka Allah ya sanar da su abin da yake musu ya musu alkawali da shi a lahira min sa'adati na daga arziki wa man lam ya'rif hadha alkitab wanda bai san wannan littafi ba kaifa ya'lamu an yatamassaka bihi ta ya zan zai san ya riko da shi la budda min tafahumi hadha alkitab ba makawa daga neman fahimtar wannan alqur'ani fa da saboda wannan ne ar rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aiki zai da mutane tabbata gare shi fassara alqur'ana ya fassara alqur'ani wa ashabuhu fassaruhu hakan nan sahaba annabi sallallahu alaihi sun fassara alqur'ani wal ummatu fassaru hakan al'umma ma sun fassara alqur'ani iddatu tafasir tafsirai masu yawa hadha alqur'an wannan alqur'anin nazala fihi wa'dun fi bidayati nuzulihi akwai alƙawali da ya sabka a cikin shi farkon sabkan shi haqqaqa Allahu lana zalikal wa'd Allah ya tabbatar mana da wani alƙawarin ta haƙiƙan tabbatarwa wadda yuhmiruna ala quwwatir raja'i wadda take ɗaukar mu a bisa ƙarshen ƙauna samun tabbati na ƙauna cewa fi kulli ma wa'adana bihi hada kitab wato ƙaunar cewa da abin da wannan littafin ya mana alƙawari zai tabbata nazala fi bidayatul qur'an la tuharrik bi lisanika lita'jala bi yazo a cikin farkon sabka alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana ce ma aiki sallallahu la tuharrik bi lisanika lita'jala bi kar ka bar kar ka murka motsar da harshenka da alqur'ani dan kai gaugawan dan ka gaugawa da shi ya kasance ma aiki sallallahu lokacin da malaika jibril ke kida mai yake mai wahayi yana kokari yana yana maimaitawa yana yi a ba sai ka wannan inna alaina jama'ahu wa qur'ana Allah tabaraka ta'ala ce yana akan mu tattara shi da karanta shi fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kawai in in muka karanta muka shi ka bi karatun shi sun inna alaina bayana sanan daga baya bayanin shi shi ma yana kan wannan alƙawarin hadha fi bidayati nuzulil qur'an wannan farkon sabkawar qur'ani ne wa'adallahu Allah tabaraka ta'ala ya da kauli annahu sayajma'u lana al-qur'an cewa cewa shi a sannu zai tattara mana alkurani fa jumi'a hadha alqur'an sai gashi an tattara alkurani jam'an tattara wadda take ma sabaka lahu nazirun fi ayi kitabin munazzalun min as-sama wadda tattara wadda ba taba samu wadda tattarar da ta rige ta ba ko wadda ta fi ta ba cikin dangantai da wani littafi da aka saukar da shi daga sama ba wani littafi da ya taba samu aka tattara shi kamar da aka tattara alkurani aw mu'allafin fil ardi koko wanda littafin ya kasance wanda ya sabka daga sama ko ko wanda aka yi shi a nan ƙasa la tajidu baitan illa wa tajidu fihi mushafan jumi'a fi alquran baka kusan baka samun wani gida sai ka samu cikin gidan nan akwai alquran takardu wanda aka tattara alqurani a cikin su idan jam'uhu ce wace kenan tattaran nan tashi allazi wa adana bihi ra'aynahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alƙawarin shi gashi mun gani kama wa adana Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya mana alƙawari wa qur'anahu da yake alƙawari qur'anahu kan nan da yake summa inna alaina fa idza qara'nahu inna allaha jama'ahu wa qur'anahu da yake wa qur'anahu kan nan wa adana anna hadha alkitaba la budda an yuqra ce yace Allah ya muna alƙawari ne a cikin wannan Allah cewa wannan littafin ba makawa za a karanta shi fa quri'a hadha alkitabu sai gashi an karanta wannan littafin qira'atan lam yasbaq laha masirun wanda karatun da ba a taba samun wani a wani karatun da ya rige shi ba ko tsere mashi babu wani abin da aka taba tsaya karanta da ta yi da karanta shi kamar Qur'ani li ayi kitabin wato ba a taba samun wani tayi da aka yi karanta shi ba irin da aka karanta alkurani qara'ahu nasu mutane sun karanta shi qara'ahu muslimuna musulmi sun karanta wa qara'ahu kufaru ki hakka fure sun karanta shi wa qara'ahu hadidu ba ma mutane ba karhe ma gashi an waye gari na karanta shi wa qara'ahu kullu shay karhe gashi na radio da sauransu mashin mashin wa qara'ahu kullu shay kai komai ma ya karanta alqur'ani la tajidu al'ana idza'atan sai wace ba za ka samu wani gidan rediyo ba yanzu hatta fi baris adawul islam har a farisa har a ana nin paris wannan hadakwatan faransa wanda suke makiya musulunci hatta fi london har a london a dawon islam su wanda suke makiya musulunci ne hatta isra'il kai har isra'il daular yahudawa hatta fi mahalli qadasi dibaba kai har vatican la tajiru iza'atan bil arabiyyati ba za ka samu wani gidan rediyo ba wanda yake larabci taftatihu kalamaha wanda za ta buɗe zancenta illa ba da kira alqur'ani face sai bayan karatun alqur'ani hada wannan kama wa adana Allahu anna alqur'ana yukra kamar yadda Allah ne mana alƙawari cewa alqur'ani za a karanta shi quri'a aidan qira'atan ma sabaka misluha li ayi kitabi an karanta shi har yau karatu wanda yake bai babu wani wannan irin shi wanda ya rage alqur'ani sun mai na alaina bayana Allah ta barka ta ce sun ma alaina bayana sannan akan mu bayani shi yake wa'ada bayanin alqur'ani Allah ya alƙawari bayani na alkur'ani fa fassara fa fa fusira alkur'ani sai gashi an fassara alkur'ani aidan kuma dai min tafasiri fil muallafat daga cikin tafsirai cikin littafai abin wallafa wa majalis tafsir kuma an fassara alkur'ani kuma a majalisi wato wurare na tafsiri alkur'ani min zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin annabi sai da mutalla da daga gare shi ila yawmina haza har zuwa yinin mu na yau har ya zuwa yau kin mu malam yasbaka lahu misali shi ma da abin da wani kwatankwacin shi bai taba tsere masa ba ba taba gani irin shi ba kultu ce wace na ce ina hazi da sani dai wa'annan alƙawallan a salasa ta gwani guda uku hattakan lahu da nashi ya ma wa adana biyu Allah ya tabbatar mana da abin da ya alƙawali cikin su da shi hatta kauya raja'una har sai da kaunan mu raja'in mu yayi ƙarfi anna kullama wa adana Allahu bihi fil Qur'ani cewa duka abin da Allah ya mana alƙawali da shi da cikin alƙur'ani najiruhu kama wa'ada za mu same shi kamar yadda Allah ya mana alƙawari inna wajirna ma inna wajirna ma wa'adana rabbuna haqqa Allah manzana shehu Allah ta'ala ya iktibasi da wannan aya wanda aljanna suke cewa kai mu mun samu abinda ubangijinmu ya mana alƙawari gaskiya mun same shi tabbas gaskiya ne kamar yadda suke zanda za su faɗi kenan an je lahira wa tafsirul qur'ani sai wace shi tafsirin alkurani ilimin huwa ashraful ulumi ilimi ne wanda ke shine mafi daraja mafi girman ilmuma da anna sharafa kulli ilmin bi qadri sharafi muta'alliqihi domin girman kowane ilimi shine a girman abin da ilimin wato yana tabbata da girman abin da ilimin ya rata da shi wa hadha kalamullah shi ko wannan zancen Allah ne nisbatuhu min al-kalami nisbatul haqqi min al-khalqi in za a dangana shi ga wani magana kamar dangane ne na Allah wanda shi ne gaskiya ka danganta shi da halitta kasan ko ba iya ba ka iya ina gamin Allah da halitta huwa ashrafu jami'il ulumi shine mafi girman duk baki dan ilimin ma wal qur'anu lahu asma'un adida shi wace alqur'ani yana da sunaye masu yawa wa kasratul wa kasratul asma'i tudullu ala sharafil musamma ita ko yawan sunaye yawan sunaye tana nuni ne zuwa girma da daraja ta abin yi wa sunan nan sunan nakin nan biya wa radda fil qur'ani khamsatun wa khamsuna isman lil qur'an ya zuwa cikin qur'ani sunayen qur'ani suna na bin suna har suna 55 wa huwa al-qur'an al-qur'an shi ake cewa al-qur'ani wa huwa zikru shine zikiri al-ayatul bayyinat shine al-ayatul bayyinat walakin shawai sai dai hazi al-asma kullan duka waɗannan suna na cin guda hamsin da jirgin nan za ta fakarta fi ma'aniya in kai tafakuri a cikin ma'anoninta tarjihu ya rasu maini suna koma zuwa suna guda biyu ne kuma su ne alƙur'ani wal furqan da alƙur'ani da alfurkan kama anna asma Allah tabaraka wa ta'ala kama yadda sunayen Allah tabaraka wa ta'ala idza fakkarta fiha in kai tafakuri a cikin ta tarjihu ila jalali wal jamal suna koma baki ɗaya zuwa jalala da jamala zuwa jalal da jamal falƙur'anu shi alƙur'ani ne alƙar'i daga alƙar'i ne kalman da ake kira alƙar allazi huwa aljamu shi ko abin da ake yi da alƙar shine tarawa wal furqan shi ko furqan ne alfarq daga farki ne allazi huwa tafrika wanda shi abin da ake yi da farq shine rarrabawa fa innal abda dan shi bawa la budda an yajma'a bainal farqi wal jam'i ba makahawa sai ya taro tsakanin rarrabewa da haɗawa faman la farka lahu la ubudiyata lahu duk wanda bai da farki bai da rarrabewa to babu ubudiya a gare shi wa man la jam'a lahu la ma'rifata lahu wanda ko bai da jam'i bai da tara wannan to shi ko babu ma'arifa a gare shi a gare shi wal farqu farqani shi farkin nan farki guda biyu ne farqun huwa huwa huwa al-istijabu bil khalqi 'ala al-haqqi tabaraka wa ta'ala farki wanda shi shine shamakantuwa da halitta daga barin Allah tabaraka wa ta'ala a za hijabu wannan shi ko hijabi ne wa farqun huwa al-ma'rifatu khalqi bil haqqi akwai farki wanda ana nihin shi shi yana nihin sanin halitta da gaskiya da Allah khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah yana cewa ya halicci sammai da kasai da gaskiya wa hadha al farq wannan farkin allazi yarju lil abdi ba'da fana'ihi wanda shine wanda yake ko yarju lil abdu ba'da fana'ihi huwa kamal wanda shi bawa yake komawa zuwa gare shi bayan yayi fana'i shine ake ce ma kamal shine kamala da annahu yu'ti kullu dhi haqqin haqqahu domin shi shine yake baiwa dukkan wani abucin haƙƙi haƙƙin sa wa yufi kullu dhi hazzin hazzahu ya cika ma dukkan wani abucin rabo rabon sa fala fala fala farqahu yuhjibuhu an jam'ihi wala jam'uhu yuhjibuhu an farqihi farkin shi baya sha makance shi daga jam'in shi haka nan jam'in shi bai sha makance shi daga farkin shi falahaza اقتصرنا على شرح اسمين من اسماء القران وما القران والفرقان sai wace saboda wannan ne muka takaitu afsa sharhin sunaye guda biyu kawai daga cikin sunayen nakin na alqur'ani wanda sune alqur'ani da alfurqan alqur'anu hadratu jami shi wace alqur'ani shi yana nin halara yana nun zuwa halara ta jami allazi huwa hadratu alahadiyya wanda yace halara ta kadaitaka la shay'a ghayru tabaraka wa ta'ala babu komai koma bayansa tabaraka ta'ala wallahu al-ahad shine Allah maka da ita wal furqan shi ko al furqan hadaratul farqi ita ce halara tararrazewa laysa kamithli shay a huwa samir wa huwa samir basir Allah tabaraka ta'ala ke cewa babu wani abin da yake kama da shi shine mai ji mai gani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma shi wace al-hikmatu fi ibtida'i al-qur'ani ko ko dai bayani akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim cewa ce al-hikmatu iftida'il qur'ani iftida'il qur'ani iftitahu qira'ati bi hadhihi al-kalima hikima cikin warawan al-qur'ani da bude wan al-qur'ani karatu da wannan kalimai wato a'udhu billahi minash shaitanir rajim anna dukhula ila al-maliki cewa shiga zuwa wani sarki shiga zuwa wurin sarki ya taju da kar ilbadi yana bukatuwa zuwa kwankwasa kowa wa yahtaju ila istizan yana bukatuwa kuma zuwa neman izini wal mutakallimu lima wal mutakallimu shi kuma magana lamma arada shuru'a fi qira'ati kalamillah tabaraka ta'ala da niyyar shiga cikin karatun alqur'ani ka kalazancin Allah madawai tabaraka ta'ala fa innahu yashrahu fi dukhuli hadratillahi tabaraka ta'ala to da ni da niyyar karatun littafin Allah ne yana nihin yana niyyar shiga ne cikin halarar Allah tabaraka ta'ala yunajihi bi kalami dan ya rika hira ya rika asiri da shi da zancen shi falihaza saboda wannan ne tanazzafa wa nazzafa lisanahu mutum wanda zai karatun qur'ani ya tsarkaka ya tsarkake harshen shi bi kauli da faɗa sa'uzu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan wanda ke jihari daga rahama Allah qala ta'ala Allah mai kisaci ya ce fa idza qaratul qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim in ka tashi karatun alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga shaitan wanda ke jihari daga rahama Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim har wa da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala rasul ala rasul sallallahu alaihi wasallam ma insha Allah sai da mutalla tabbata gare shi ya ce akaza allamani jibrilu anil lawhi anil qalami anil rabbi tabaraka wa ta'ala yace haka jibril ya sanar da ni shi daga Allah Allah kudura daga ruhul mahfuz wa ma'ana anil qalami daga alqalamin kudura anil rabbi tabaraka wa ta'ala daga ubangiji tabaraka wa ta'ala wato da wannan siga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan ya zo a cikin hadisi wanda aka kawo daga Abdullahi dan Mas'ud ya ce qultu a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim na hadi gaba ma ki sallallahu alaihi wasallam sai na ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim maqal lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutala ya tabbata ga shi ce mini ya bina ummi abd ya kai ibn ummi abd a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace da a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka za a kira ni jibril haka jibril ya karantar da ni anil lauhi daga lawal mahfuz anil lawal mahfuz daga lawal mahfuz anil kalami daga alkalami awa ce wace fa hazi sigatu wannan siga wato cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim afdalu siyagil isti'aza ita ce mafi ita ce tafi daga cikin sigogi a kalaluwa na isti'aza cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan ma'ana an ce ita ce tafi sauran ba an ce ba salita ba ko ko ba yanzu ana ana yi ana cewa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim amma dai wanda ta yi ita ce wannan kamar yadda ba kisan sallam ya ce haka jibrilu ya karantar da ni shi a'udhu ma'ana a'udhu altajiu ila Allah tabaraka wa ta'ala ina neman mafaka ina hokewa zuwa Allah madaukake tabaraka wa ta'ala astaghifu billahi ina neman agaji da Allah tabaraka wa ta'ala min shaytanin daga shaytan allazi huwa iblis wanda shine iblis a shaytanu min shaytana idza ba'uda ito kalma ta shaytan dauko ta ne daga shaytana idza ba'uda in mun abu yayi in in wato shaytana yayi nisa idza ba'uda in abu in in wani abu yayi nisa sai a ce mai shaytana wa iblisu shi ko iblis kana abdan mukarraban ya kasance wani bawa ne abin kusantarwa yana da bawa ne mai daraja yana da matsayi fi hadratu Allah tabaraka wataala a cikin halarar Allah tabaraka wataala kamar sai ya ci shi shi kisa ci yi ga ce wace kamar da zai zo a cikin kisa shi gobe wato lokacin farkon tafsiri kamar da zai cikin farkon bakara kenan a fi suratul bakara yawa sai wace kamar da zai zo a cikin sura suratul bakara wa turida sai aka aka kore shi wani ina aka tsine masa wa da aka nisanta da shi an hadarci daga halararsa ba sumiya shaitana sai aka mai suna da shaitan wa sumiya iblis aka mai suna da iblis ba da maka na sumuhu azazil bayan da sunan shi azazil war rajim shi ko a'udhu billahi min shaitanir rajim rajim kenan bi ma'ana marjumun matrudun an hadarati Allah tabaraka wa ta'ala ana nihin abin jiwa abin korarwa daga halarar Allah ta barku ta'ala maturudun shi korarre ne an jannati daga aljanna an kore shi maturudun an samai abin kora ne daga sama maturudun an rahmatullahi ta barku ta'ala abin kora ne daga rahama Allah ta barku ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan kalma ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ista'adha al-abdu billahi bawa ya nemi tsari ne da Allah shi ko Allah kin nan alamun alal jalala wani alama ce mai nuna suna ne a bisa girma na Allah su shi sa ce mashi lafuzu da jalala to mutum ya nemi a uzu billahi yana neman tsari ne da Allah mina shaitani daga shaitan allazi allamana Allah annahu adulana wanda Allah ya sanar da mu cewa shi shaitan kin na mamakiyin mu ne wa amarana an natakhadha aduwan kuma Allah ya umarce mu da mu rike shi maki wa tikhazul adu aduwan shi riƙan makiyi makiyi an ta tahassana minhu shine ka nemi tsare kanka ka kare kanka daga gare shi wa tasta'izu kuma ka nemi tsare wal abdu laysa indahu illa rabbuh bawa bai da bai da komai sai ubangijin shi yarjiu ila rabbi yana kuma zuwa ubangijin shi wa yaltaju ilayhi yana fakewa zuwa gare shi yasta'izu bihi yana neman tsari da shi min sharri hadha al makhluq daga sharrin wannan abun halittar allazi wa iblis wanda shine iblis kana muta'allimun yataraddadu ila alim fi khurasan sai wace akwai wani almajiri mai neman sani ya kasance yana kai kawo zuwa wani malami a garin khurasan wanda a yanzu khurasan ina iran take kasar iran take hatta hafiza min fi arba'ata ala hikima bai gushe ba yana kai kawo wajen malamin har sai da ya kiyaye hikima dubu hudu daga wannan malamin falamma wadda'ahu lirruju ila watanihi yayin da shi almajirin ne yama malamin nan ban kwana saboda zai koma zuwa garin shi kasarsu kayan da wuce ce masa shi malamin yace almajin wa alli muka shayan zan san da kai wani abu afdal min jami'i ma ma ma inda ka ne fika wanda shine yayi daga baki ɗayan abin da kake da na daga hikimomin nan dubu hudun nan sai ce mai hal fi biladikum iblis malam yace to wai ku garin ku akwai akwai iblis kayan lahuna sai ce akwai shi kala hali wasu wisu da kuma shin yana muku wasu wasi kala hu na mu sai ce kwarai kala hu iza wasu wasa da kuma aduwullah ma za ta falun in makiyin Allah ya muku wasu wasi me kuke aikata kala ruhu sai ce sai mu mai da shi kala iza raja in ya dawo wa kala ruhu sai mu sake mai da shi kala iza raja aidan in ko ya dawo kuma wa kala ruhu sai mu mai da shi kala hu sai ce la takdiruna la raddihi ba ku da iko ba ku iya mai da shi innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum shi yana ganin ku shi da jama'a shi ta inda ku ba ku ganin su walakin sai dai idza wazwata laka aduwwul lahi in makiyin Allah ya ma waswasi wa kun ka baifi ka kasance kamar bako ne idza su ba alai kalbu kalbu rabbil manzil in ka bako ne wanda kare na mai gida yayi tumbe zuwa gare shi wa gure shi yastajiru bi rabbil manzil wanda sai sai ne mafaka da mai gidan nan la yubashiru kalbu bi nafsi baya huskantar karen nan da kanshi yace shi zai kare kanshi an ta idza waswasa laka iblis in kai in shedan yama waswasi ya tashi ila rabbi ka fake da zuwa ubangijin shi ya kashe ka sharrahu ubangijin shi shi zai isan maka daga sharrin shi zai kare ka daga sharrin shi qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ce wai ce a'udhu kuma ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim ashururu ala aqsami su sharrika absa kaso ne kala kala kala sharrun ya ta'allaqu bi dinil mar'i akwai sharri wanda ke rataya da addinin mutum in ma kufurin ko kafirta ne ko kafirci ne Allah kiyaye mu au ibtida'un ko wani bid'a au fisk au fiskun ko fasikanci au kabiratun ko wani babban zunubi au sagiratun ko karamin zunubi dukan su wannan wani sharri kullu hadhihi masa'ibun fi fi dinil mar'i shi wace duka wannan masibobi ne a cikin addinin mutum au musibatun fi badani fi fi badanil abdi ko ko akwai wata musiba sharri wato cikin nau'o'in sharri akwai musiba da take take da alaka da jikin mutum jikin bawa maradun wata cuta ce a wani zamanin ko cuta irin mai lazimtar mutum audu ofur koko wani rauni ne au kasalin koko raganci au jibrin ko tsoro au simalil abdi koko ita wata musiba ce wadda za su abu kamma wani abu wanda ke na bawa ne kamar da aulayi kamar rashin lafiyan ya'ya naqasul auladi da tawayan yaya mutuwansu wa faqdul amwali da kuma rashin dukiya ita ma rasa ta kau kana dukiya da ka rasa ta kullu hazihi masaib duka wannan musibobi ne al'abdu idza sta'ada billahi in bawa ya nemi tsari da Allah yarwi annahu yasta'iz billahi min jami'i sharri ya rika niyan cewa yana neman tsarin Allah ne daga baki ɗayan sharrinsa sharrun yarju ila dinihi da sharrin da yake koma zuwa addinin shi wa sharrun yarjiu ila badani da sharri wanda zai koma zuwa jikin shi wa sharrun yarjiu ila ma lahu min Allah tabaraka wa ta'ala min ni'mati da sharri wanda yake koma zuwa wani wani abin da yake da ya samu daga Allah tabaraka wa ta'ala na daga ni'ima kila cewa ce an ce suratul suratul isti'aza tubayinul ma'rifa ita sura wannan kama ta neman tsarin nan ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana ta yi hannun riga da marifa ta sha bamban da marifa la'anna al-khawfa domin al-khawf min min ghairi Allah tabaraka wa ta'ala la yarda bihi al-arif tsoron wani Allah tabaraka wa ta'ala su arifai ba sa yarda da shi da an fuce muka kawunan su da annahum la yaruna ghairi Allah tabaraka wa ta'ala domin su ba sa ganin wani Allah ma tabaraka wa ta'ala walakin sai dai haza adabun shewa yace wannan batun ka nemi tsarin Allah a daga shedan wani adabin ma Allah ya tabaraka ta'ala ladabi ne tattare da Allah ma tabaraka ta'ala haisu amara bi tunda ta inda Allah shine umarni umarni da shi tunda Allah ya ce sai za ka ratu ana fasta yanzu billahi min shaitanir rajim Allah ya ce a nemi tsarin shi to ka nemi tsarin dan ladabi ga Allah tabaraka ta'ala wal abdu shi ko bawa labuda an yara zillatahu ba makawa ya rika ganin kaskancin shi wa maskanatahu da miskinancin shi a bayyana yadda halki gaba ga mahalicin shi in sha'a ta jabbar alagari in mutum ya so zai nuna wani tsaurin kai ya to nuna tsaurin kai a sa wani wani shi ba Allah bane wa amma inda halki amma a wajen mahalicin shi fa huwa miskinin to shi miskini ne da'ifu mai rauni ne ajizun kasashe ne an kulle shi daga komi dukan komi ma hatta iblis har har daga iblis kin ma abdaifi mai launi yastajiru billahi mutum yana neman mafaka daga Allah tabaraka ta'ala minu daga daga sharrin shi da annahu ajizu an barhi da tarbi domin shi kasashe yake daga ya koye shi bayya ba sai hada shi da ubangidan da da mahalicin shi qalu malama suka ce khif min Allah tabaraka ta'ala li shiddati yaqabihi ka ji tsoron Allah tabaraka ta'ala saboda tsananin hukubar shi rukun shi mai tsanani ba khif mimman ya kafu Allah da awati kai tsoron kuma wanda yake jin tsoron Allah saboda adda shi a wanda yake jin tsoron Allah adda shi karbiya ce to kai tsoron shi zama kai ma adda wa khif mimman la ya kafu Allah kuma ka yi tsoro daga wanda baya jin tsoron Allah da annahu la yahabu shay'an domin shi baya jin tsoron komai la ya tawarra an shay'in baya tsantseni daga dukan komai komai zai yi bugu ne idan sai ce kenan al-isti'azatu billahi taqawwum billahi shi ta shi neman tsari da Allah nan wani karkufan kai ne da Allah wa izharu lil maskanati da kuma bayyana ne bayyana wani miskinanci ne wata zaluri da kaskanci bayyana ya da khalqi gaba ga mahalici hatta yujirahu har sai ya kare mutum min hazal adu daga wannan makin wala tabayina wala tubayina al ma'rifa ita wannan neman tsarin baya shan baya hannun riga da ma'rifa baya shan bambam bai bambanta ba da ma'rifa bal bari dai adabu ma Allah tabaraka wa ta'ala ladabi ne tare da Allah tabaraka wa ta'ala wa man kana maqamu annahu la yara shaytan wannan shi makamin shi kansa baya ganin shaytan ma asalan to wannan fa la ya tajri isti'aza baya bukatuwa zuwa neman tsari baya bukatuwa zuwa isti'azan ba'd al-arifun arifina yaqulun sashen arifai yana cewa inna qaumun la na'rifu shaytan mu mutane ne ba mu san shaytan ba wallahu yaqul Allah Allah yana cewa inna ibadi laysa laka alayhim sultan ai bayina kai shaytan baka da wani iko akan su sunan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya ne tsaya da mutum Allah tabbata gare shi an wasu wasu ta shaytan fi salah daga wasu wasu nan da shaytan ke yi wa bayi a cikin sallah kana annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tilka mahadul iman wannan shine tsan tsan imani in kaga mutum shaytan na mai wasu wasu cikin sallah to yana imani saboda shi ya ce fa inna sarika la yadkhulu baytan laysa fi shay ai shi barawo bai shiga gidan da babu komai a cikin shi al kufar wal munafiquna su kafire da munafikai la yarawna waswasu ta shaytan ba sa ganin waswasin shaytan da Allah shaytan faraga min amri saboda shaytan ya kare da su ya kare da lamarin su kullu man kullu man yara al waswasata dukan mai ganin waswasi fa huwa mu'minun haqqan to shi mumini ne na gaskiya min mahadi imani yajidu waswasa saboda tsantsan imani shi ne yake yake yake samun waswasi da annal aduwa domin shi maki la yuharibu illa man kana yuadihi baya hoyaka sai wanda ya kasance yana adawa da shi amma man yuwasiquhu amma wanda yake dacewa da shi wanda yake tare da shi fakar faraga minhu yana ya kare da shi la ya hataji da isti'aza baya bukatuwa zuwa neman tsare kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman shi wannan ta'ala yace manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya hota a wata rana iyal masjid zuwa masallaci falakiyahu iblis sai shedan ya gamu da shi fa qala lahu sai yace masa ma ata zik ila masjidi hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zo da kai a masallaci na wanga qala sai shedan sai shedan yace dai tusa da na zo ne dan ka tambaye ni qala man abghadu an-nas ilayka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wane ne mafi kin mutane a wurinka waye wa ka fi kike cikin mutane qala lahu anta sai shedan yace kai qalahu thumma man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to sannan wa qala sai shedan yace shabun nasha fi ta'ati Allah tabaaraka ta'ala matashi wanda ya tasa cikin bautan Allah tabaaraka ta'ala qala lahu lima tamana ummati min as-salati bil jama'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai shedan dan me kake hana al'umma ta yin sallah a cikin jam'i qala sai ce la'annahum idza kanu fi salati abqa mahmuman hatta yusallimu wa yatafarraqu min as-salah domin su zai kasance cikin sallah sai in wanzu ina ma'abucin sakawa masasara zazzabi sai in kasance cikin zazzabi bana gushe ba haka har sai sun sallama sun wawwatse sun bar sallah kala sai mun zala sallallahu alaihi wasallam ce lima tamna'uhum min as-siyam dan me kake hana su azumi kala sai shi ne yace li annahu idza dakhala ramadan domin in wata ramadan ya shigo yittu sai a sai a darme ni wa sulsirtu a sanya mana sarka la a taharraku ma dama ramadanin ba zan iya motsi ba matukar watan ramadan ne kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lima tamna'uhum min al-jihadi dan me kake hana su yin jihadi kala sai shirin yace uba'u fi qaidin ana sa sa ni cikin wani da baibayi wani suka ce da baibaya ma lam yarji'u an al-jihadi matukar ba su dawo ba daga jihadi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lima tamna'u ummati min as-sadaqa dan me kake hana al'umma ta daga yin sadaka قال في شيء يتي اجعل في قدر محموم حتى لا امنعهم من السرقه sanya ni ake saka ni ake cikin wata irin tukunya mai zafin gaske har a hatta la amna uhummiyar sarka dan in kasance ba zan iya hana su daga sadaka fa akaza hushi fa akaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutum Allah ta bada gare shi ya rike shi wa katafahu ya daddarme shi ya daddarme ka wadansa wa rabadahu ya darme shi wa katafahu irin kamar da hannun hannuwa baya ya mai da hannayen shi baya wa rabadahu ya darme shi fi ihda sawaril masjid a ɗayan gimshikan masallaci kala manzala sallallahu alaihi wasallam yace innahu yatrukuhu wa tayi biha ta yasbaha wa yajtami'u wa ahlul madinati kullum yanzuruna ilayhi har sai ya waye gari mutanen madina baki ɗayan su taru suna kallo suna duba zuwa gare shi ba da zalika ta zakara kaunar suleiman alayhi salam bayan haka sai maki maki Allah ya da mutanen da bata gare shi ya tuna magana fadar nan ta annabi suleiman alayhi salam da yake cewa habli mulkan la yamghi li ahadin min min min ba'di Allah ka bani wani mulki wanda ba zai yiwu ba ga ga wani ɗaya mutum ɗaya bayana wata addabar rasulu ma suleiman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabi tare da annabi suleiman wa atlaka sarawu ya sake shi a ya nan bayani na uzu billahi min shaitanir ya tsaya za mu dakatawa nan wurin Allah ya kai mu sace na gaba sai mu tashi bayani bisa kan basmala insha Allah tabaraka ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi عونك ونخاتم ما سبقنا سر لك بلك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك الإمداء إلى سبحانه وتكرم الجماعة سلام على المرسلين والحمد لله